الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 27 ga watan almuharram shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am yaya hausa wa alaikum kawai haka su ce wa alaikum ban san ba wani dalili akan haka na cewa in mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ce masa wa alaikum kawai ka tsaya ce ma mai da sallama wa alaikum ta keɓanta ga wanda ba musulmi ba ba yahudi ko ba nasari idan ya maka sallama shine maza Allah ya karantar da mu ka ce masa wa alaikum amma dan uwanka musulmi in ya maka sallama in har ma baka maida masa da sallamar da ta fi tashi to kada ka yi kasa da haka wannan shine ka'ida ubangiji ta'ala ya ce da mu wa idza kuyitu bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaishe da ku da wata gaisuwa to ku gaida wanda ya gaishe da ku da gaisuwar da ta fi tashi ko kuma ku maida masa kwatankwacin tashi in mutum ya ce maka assalamu alaikum idan baka ce masa ba wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to aka dan ka ce masa wa alaikumus salam amma abinda aka fi so in ya ce maka assalamu alaikum kai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce masa wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am washin ya dace mutum ya kayyade wata na bature shine lokacin zakarsa a kowace shekara misali ya ce wata na bature kamar watan takwas in ya kwana sha biyar shine lokacin zakar shi baya halatta baya dacewa saboda watan bature karuwa yake an gane ko idan lokaci ya ja a kullum ana samun karuwa akan watan bature don haka watan musulunci shine mutum zai yi lissafi da shi game da fitar da zakka wanda shekara a musulunce kwana 354 ne amma a turance kwana 365 ne kaga kwana nawa kenan ya karu kwana tara to wannan tara kuma karuwa suke kowace shekara karuwa suke don haka baya dacewa mutum ya kayyade watan bature shine watan fitar da zakka dole wata wanda yake na musulunci shine za ka kayyade shi domin watanni na musulunci shida suke cikawa shida kuma su yi nasa don haka kenan shekara a musulunce kwana 354 ne a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na 344 wanda kafin haka wato mun yi bayani game da sharɗa waɗanda suke na sakayya domin muna cikin kitabul kisas an gane ko littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen sakayya idan aka ce sakayya kamar yadda malamai suka faɗa shine huwa an yi fa'ala bilfa'ili misla ma fa'ala a aikata game da wanda ya aikata ta'addanci kwatankwacin abin da ya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil aini wal anfa bil anfi والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص rai ubangiji ta'ala ya ce mun wajabta musu ana kashe rai a sababin ta kashe wata rai ana yanke hancin mutum a sababin ya yanke na wani akan kwankwale idan mutum a sababin ya kwankwale na dan uwansa akan yanke kunnen mutum a sababin ya yanke kunnen dan uwansa haka akan musge haƙorin mutum a sababin ya musge na dan uwansa ubangiji ta'ala sai ce wani juro haƙisas wato raunuka wato sakayya ake yi ma'ana duk wasu raunuka sakayya ake yadda kama mutum rauni to haka za a sakauta gwargwadon raunin da kamasa kuma haka Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal awdu bil awdi wal unsa bil unsa to don haka kasancewar shi yin sakayya mun yi bayani a baya akwai wasu sharaɗa kamar guda biyar sai in sun cika sannan ake yin sakayya sharaɗi na farko kamar yadda muka yi bayani ba laifi mu maimaita shi wanda ya yi ta'addancin ya zamanto baligi ne me ake nihi da mukallaf shine baligi mai hankali kenan yaro karami da mahaukaci sun fita domin su babu sakayya akan kisan da suka yi yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce an ɗauke alƙalami na rubuta laifi ga mutane uku farkonsu manzon Allah ya ce mai bacci sai ya farka na biyunsu manzon Allah ya ce yaro karami sai ya balaga na ukunsu mahaukaci manzon Allah ya ce sai ya dawo cikin hayyacinsa ma'ana sai hankalin shi ya dawo jikinsa sannan alƙalamin ya dawo don haka kenan a nan sharaɗi na farko shine malamai suka ce an ya kuna da jani mukallafan shi wanda ya yi ta'addancin wato ya zamanto kenan baligi ne me ake nihi da baligi baligi mai hankali sharaɗi na biyu suka ce an ya kuna maktulu an ya kuna maktulu masuma shi wanda aka kashe ya zamanto mutum ne wanda Allah ya kiyaye jininsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana la yahillu da mumrikin muslim illa bi ihda thalathin an gane ku at-tayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a manzon Allah yace jinin mutum musulmi baya halatta zubar da shi sai da ɗayan wato tadodi guda uku ko kuma sai da ɗayan al'amura guda uku abu na farko manzon Allah yake cewa mai aure mazinaci duk wanda ya taɓa yin aure aure ingantacce idan ya yi zina aka samu shaidu hudu suka tabbatar da zinar to wannan zubar da jininsa ya halatta a jajjefe shi har ya mutu na biyunsu ba za Allah ya ce wan nafsu bin nafs haka nan rai akan kashe ta a sababin ta kashe rai duk wanda ya kashe wani akan ganganci to shi ma jininsa ya halatta na uku manzon Allah ya ce wa tariku li dinihil mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya rabu da jama'a ta musulmi ma'ana wanda ya yarda shi ma jinin sa ya halatta haka can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى الشاهد فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم duk wanda ya furta kalima ta la ilaha illallah ya zamanto abinda la ilaha illallah ta kunsa na dokokin da Allah ya shar'anta mana yin sallah bayar da zakka da sauransu yana gudanar da su to wannan ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa sai da hakki wanda yake na musulunci to don haka kenan shine malamai suka ce sharadi na biyu an ya kunal maqtulu ma'suma shi wanda aka kashe ya zamanto kenan wanda Allah ya tsara jininsa ne ya kiyaye jininsa don haka kenan idan ya kasance arni ne misali kafiri wanda yake harbi wanda akwai yaƙi tsakanin shi da musulmi wanda baya cikin wani alkawali tsakanin shi da musulmi to wannan idan musulmi ya kashe shi ba maganar a yi sakayya ba maganar a yi sakayya sai dai a biya diya an gane ku ba ma maganar diya ba maganar diya ba maganar kafara in dai arne ne idan musulmi ya kashe arne wanda baya karkashin alkawali na musulmi to ba maganar sakayya ba maganar diya sannan kuma ba maganar kafara haka koda ya kasance arnan wanda ke akwai alkawari ne tsakanin shi da musulmi wanda ake kiran shi almu'ahad shi ma ba maganar sakayya sai dai musulmi ya biya diya me yasa saboda akwai alkawari tsakanin shi da musulmi shi ne ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana min qaumin bainakum wa bainakum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina in kwa ya kasance hakanan in ya kasance arne ne wanda yake almusta'aman wanda wani daga cikin musulmi ya amintar da shi cewa a ƙarƙashin kula shi yake kar wanda ya taba shi to shi ma wannan in musulmi ya yi ta'addanci ya kashe shi to ba maganar kisasi sai dai a biya diya don haka hadisi ne tabbatacce wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko don haka kenan a nan abinda muke so mu gane in ya kasance kenan arne ne shi wannan wanda yake harbi kenan jininsa damar tuntun ya halatta sharaɗi na uku shine malamai suka ce an ya kunal an ya kunal majiniyu alaihi musliman wato wanda aka yi ta'addancin a kan shi aka kashe shi ya kasance kenan musulmi ne don haka kenan ba a kashe mumini in ya kashe kafiri kamar yadda muka yi bayani kenan a can abin da muke so mu gane a sharadi na biyu da ya suka ce an ya kunal maqtulu ma'suman kenan ya zamanto wanda aka tsara jinin sa ne amma duk wani arne jinin shi wanda ya halatta duk wani wanda yake ba musulmi ba to musulmi sukan iya kai farmaki na yaki ma'ana su gama da su amma haka mutum ya dau mataki haka ya kashe da ganganci to wannan baya dacewa amma in musulmi ya kashe arne an gane ko in ba mu'ahad bane kuma ba almusta'man to wannan ba maganar kafara ba maganar diya ba maganar sakayya kenan na uku shi wanda aka kashen kenan ya kasance musulmi don haka kenan babu sakayya tsakanin mumini da kafiri in mumini ya kashe kafiri ba maganar sakayya kamar yadda aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda abu juhaifa shine wahab ibnu abdullah ya masa tambaya yake cewa shin a wajen ku ko akwai wani abu wanda ba alkur'ani bane ko akwai wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai abinda ba alkur'ani ba Aliyu sai yake cewa wallazi falakal habba wa bara annasama yace na rantse da ubangijin da ya fasa kwaya domin tsiro ya fito ina rantsuwa da ubangijin da ya kage halitta ta ɗan adam sai ya ce ma inda na illa ma fil qur'an ya ce a wajen mu ba komai sai abin da yake cikin alqur'ani illa fahaman yu'da rajulun fi kitabihi ya ce sai dai mutumin da Allah ya bashi kuma sani da fahimta abin da yake cikin littafi shine alkur'ani da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma fi sahifa kuma sai abin da yake cikin wannan takarda wadda take hannuna Abu Juhaifa ya ce kultu sai na ce masa wa ma fi sahifa me yake cikin takardar qala sai ya ce al bayani game da diyya wa fikakul asir asir wa fikakula asir da yanda ake yiwu belin fursuna idan musulmi ya shiga hannun arna to ga abin da ya kamata a je a yiwu belin shi a zuba dukiya a yiwu belin shi sai ce kuma wa Allah yi kutala musulmin bi kafir kuma cewa ba a kashe musulmi a sababin ya kashe kafiri wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari an gane ko abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Aliyu dan Abi Talib Aliyu ya rubuta a cikin wannan takarda bayani game da diya sannan da bayani game da belin fursuna na musulmi sannan da bayani game da cewa ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri sannan sharadi wanda yake na hudu wato kada wanda ya yi kisan ya zamanto mahaifi ne ko mahaifiya domin ba a kashe uwa ko uba a sababin sun kashe ɗansu idan uba ya kashe ɗansa ko uwa ta kashe ɗanta to wannan ba maganar kisasi a yi sakayya dole diya za a bada sai dai diya wato dole ne za a kaurara ta an gane ko dole diyar za ta zamanto mai kauri yaya za a ba da diyar shine kamar yadda hadisi ya zo daga amr ibn shu'aib cewa abu da Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum daga cikin kabilar banu mudilish ya kashe ɗansa umar Allah ya kara masa yadda ya karbi diya sai da ya karbi raƙumi talatin wato hikka me ake cewa hikka shine raƙumin da ya cika shekara uku ya shiga ta hudu koda da kwana ɗaya ne shine raƙumin da aka iya hawan bayan shi a yi bulaguro kuma ana iya lauta masa kaya a ji duk inda ake so shine ake kira hikka sai da ya karɓi raƙumi ɗan shekara hudu kenan raƙumi talatin sannan wa salasi na jaza'a da kuma jaza'a wato raƙumi talatin me ake cewa jaza'a shine raƙumin da ya cika shekara hudu ya shiga ta biyar ko da kwana ɗaya ne kina raƙumin da ya shiga shekara ta biyar raƙumma yan shekara biyar sai da ya karɓi talatin sannan kuma wa arba'i na khalifa sannan kuma taguwa mai ciki umar sai da ya karɓi raƙumi arba'in taguwa arba'in taguwa arba'in masu ciki kenan wannan a ɓangaren uwa ko uba idan sun kashe ɗansu to ba a kashe mahaifi a sababin ya kashe ɗa sai dai a gallaza a kaurara a wajen biyan diya kenan raƙuma in shekara hudu guda talatin in shekara biyar guda talatin kuma raƙumi taguwa arba'in mai ciki sannan sharaɗi wanda yake na biyar shi wanda ya yi kisan ya zamanto ya yi kisan ne don raɗin kansa ba tursasa shi ba aka yi an gane ko in tilasa shi aka yi aka sa ya yi kisa to wannan ba a kashewa saboda duk wanda aka tilasa shi akan abu Allah ya dauke Allah ya masa rangwame kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi ubangiji ta'ala ya ma al'umma ta rangwame game da kuskure da mantuwa da abin da aka tilasa mutum ta haka kenan ya kasance sharadi na biyar mutum dan radin kansa ne yayi niyya yayi kisa amma duk wanda aka tilasa shi ba maganar sakayya sai dai a biya diya to shine a darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na 344 hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa iqtatalat imra'atani min Huzai yace wasu mata biyu daga cikin kabila ta banu huzai wato sun yi fada da juna faramat ihidahu mal'ukura bi hajar ɗaya daga cikinsu sai ta jefi uwarta da wani ɗan dutse dutse ne wanda yake karami galibi dutsen ba zai iya ba zai kashe mutum ba amma sai aka yi katari yayi kisa an gane ku dutse ne ta dauka ta jefe ta da shi a al'adance dutsen bai isa bai kashe mutum to amma sai aka yi dace da karar kwana wannan dutse sai ya kashe ta wa qatalatha wa ma fi batniha ta kashe ta tare da abin da yake cikin cikin ta na jinjiri a lokacin nan ita wadda aka jefa tana da ciki da ita da dan gaba daya Allah ya karbi rayuwarsu fahtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangin wadda aka kashe sai suka kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha guratu abdin aw walida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanke hukuncin cewa diyar jinjirin ita matar wadda a kashe wato za a bayar da bawa ko kuma baiwa wanda bayani ya gabata lafazin gurra asalinsa a larauci shine farin goshi irin yadda yake kasancewa a goshin duki zaka ga yana kyalli to amma larabawa sai suke amfani da lafazin gurra akan duk wani abu wanda yake zababbe wanda yake fiyayye an gane ko don haka kenan in namiji ne ake ce masa al'agar idan mace ce ce sai a ce garra idan aka ce gurra kenan kyawu shine haske da kyalli wanda yake kasancewa a goshin doki don haka sai suke amfani da wannan lafazi akan duk wani abu wanda yake zaɓaɓɓe wanda yake fiyayye to ba abin da ya kai ɗan adam zaɓi da karamci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin allah da ya halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa don haka kenan abin da ake nihi da gurratu abdi ma'ana ana nihi bawa kawai bawa awwali datin ko baiwa to za Allah ya ce shine za a bada diyar wannan shinshiri wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha manzon Allah sai yanke hukuncin cewa diyar ita wannan mata ala aqilatiha tana kan dangin ita wadda ta yi kisa an gane ko me yasa ake kiran dangi da akila me yasa saboda su suke daukan nauyin diya domin diya ita ce ake kira da al'aqal don haka kuma waɗanda suke daukan wannan nauyi wato su ne dangi waɗanda suke asubai don haka kuma wannan diya za a kasa ta akan waɗannan asubai su ne za su tattara ta kowa za a dora masa gwalgwadon kenan abin da zai iya kuma gwalgwadon kusacinka da shi kaga yadda za a dora ma wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai ya fi abin da za a dora ma wanda uba ya haɗa ku yadda za a dora ma wanda mahaifinku ɗaya ya fi yadda za a dora ma wanda ɗan wan mahaifinka ne ko ɗan ƙanan mahaifinka ne don haka a duk lokacin wanda ya fi kusa da kai to wannan shine za a dora masa gwalgwadon wani abu wanda yake mai kauri na diyar to shine a nan sai yake cewa waƙaba bi diyatil mar'ati ala aqilatiha manzon Allah yayi hukuncin cewa diyar ita wannan mata da aka kashe ala aqilatiha na kan dangin ita wadda ta yi kisa ma'ana ƴan uwanta kenan waɗanda suke asubai waɗanda inda Allah zai mata rasuwa ma'ana za su kaɗaita da cin gadon ta ɗaya daga cikinsu zai iya wawushe gadon gaba ɗaya kenan ko da baya cin gado wani ya kare shi to ya tabbata cewa su ne zai za su haɗa wannan diya kuma wannan diya za a haɗa ta ne a tsawon shekara uku sai ya ce wa warrasa hawala da hawa mamma abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gadar da wannan mata wadda Allah ya mata rasuwa wa warrasaha waladaha manzon Allah ya gadar da wannan diya ta matar da Allah ya mata rasuwa waladaha ga ƴaƴanta wa mamma'ahum da wanda ke tare da su na magada kaga anan akwai mijinta mijinta kaga yana da gadanta kamar yadda ƴaƴanta suke da gadanta haka nan mahaifanta uwa da uba suna da gadanta kamar yadda ƴaƴanta suke da gadanta shi ne sai ya ce wa warrafaha kenan addamir anan ya udu ila wato addiya wa warrafaha manzon Allah sai ya gadar da wannan diya wala da haga ƴaƴan ita wannan mata da Allah ya mata rasuwa wa man ma'ahum da wanda ke tare da su na magada kenan wannan diya aka raba musu dan haka bayani ya gabata ita diya ana raba ta ne irin yanda ake raba gado irin yanda ake raba gado wanda suke da gado su ne ake raba ma diya kuma yanda Allah ya raba gado haka ake raba ta a lokacin nan wato abu hurera Allah ya kara masa yadda sai yake cewa faqama hamalu faqala hamalu bin nabiga al-hudhali wato wani daga cikin sahabbai shine hamal ibn nabiga al-hudhali shine mahaifiyar matar da ta yi kisa faqala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah kaifa ubrimu man la shariba wala akal wala nafaqa wala istahal fa mithlu dhalika yuqal ya ce ya rasulallah yaya za a ce in rama giyar wanda bai ci ba bai sha ba ma'ana bai ma fara cin abinci balantana ya sha wani abin sha wala na faka wala stahal ya ce yaron da mai ba fara zance ba wala stahal kuma bai bayi kuka ba a cikin cikin bai mutu wala na tsaka bai yi furici ba wala stahal da bai yi kuka ba famisul zalika yuqal yace ya rasulullah ai kwatancin wannan kawai a wohintar da shi ya tafi a banza shi iya kiyasi ne da hankalinsa shi kuma bai san ba shari'a ita take gaban abinda hankalinka ya fahimtar da kai duk abinda hankalinka ya baka inda ya saba ma shari'a dole ka ajiye hankalinka ka bi abinda Allah ya faɗa ko manzon shi shi a iya tunaninsa yaro ne yana cikin ciki bai fara cin abinci balantana shan abin sha bai ma kuka ba balantana a ce ya fara zanci sai ce fa mislu zalika yufal kwatancin haka kawai a wohintar da shi a fita daga sha'aninsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi innama huwa min ikhwanil kuhan maza Allah ya ce wannan dai ɗan uwan bokaye ne ɗan uwan bokaye ne marwaicin ya ce min ajali saja'ihi allazi saja'a maza Allah ya ce ɗan uwan bokaye ne saboda tsarin zancen shi wanda ya tsara domin salo ne wanda yake na bokaye ma'ana tsara zance wanda yake mai kai ɗaya wanda za ka samu harafi na ƙarshen kalimar za ka same shi dukkan shi hannun kansu ɗaya kamar yadda misali a nan da ya ce kaifa ugurimu malla shariba wala akal kaga ƙarshen akal mine ne lamun ne sai ya ce wala naƙaƙa wala stahal kaga ƙarshen istahal lamun ne sai ya ce fa mislu zalika yuqal kaga ƙarshen yuqal lamun ne to haka bukaye sukan tsara zance me kai ɗaya haka za ka zancen daki-daki ba don komai ba saboda jan hankalin mutane da rudarsu to shi ya sa mazan Allah ya ce inna ma huwa min ikhwanil kuhal ce wannan dai dan uwan bokaye ne sai ya ce min ajali saja'ihi allazi saja marwaycin ya ce mazan Allah ya dangana shi zuwa bokaye ba don komai ba saboda tsarin zancensa da ya tsara to kamar yadda bayani ya gabata irin wannan kisa wato shine ake kiran shi da shibuhu am kamar yadda bayani ya gabata kisa nau'i uku ne ko mu ce kala uku ne akwai katulul amd kisa na ganganci sannan akwai katulul khaba kisa wanda yake na kuskure wanda yake tsakatsakiyar su shine shibuhu amd wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ne yaya kisa yake wanda ya yi kama da ganganci shine mutum ya ɗauko abin da a galibi ba zai yi kisa ba ya bigi mutum da shi kuma sai Allah ya masa rasuwa kamar misali mutum ya ɗauki bulala ya ta dukan mutum wannan bulala sai Allah ya kaddara cewa ta zame masa ajali ko mutum ya ɗauki ɗan dutse ya jehi mutum dutsen da a al'adance bai isa ya kashe mutum sai aikatari ya kashe mutum ko kuma misali mutum ya dambaci mutum kai masa kulli kai ba da nihin ka kashe ba kuma sai aka yi dace wannan bugu ya kashe shi wannan shine ake kiran shi kenan shibhu am wanda yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane to irin wannan kisa shi ma ba a sakayya iya abinda ake za a kaurara diya diyar amma za a kasa ta kashi hudu raƙumi ɗari ne za a bada amma za a kasa shi kashi hudu farko za a samu raƙumi ashirin da biyar taguwa ashirin da biyar wadda ake kiranta bintu mahaf diyar mai naƙuda kenan taguwar da an haife ta ta cike shekara kuma ana naƙudar ƙanwarta kenan wannan za a samu guda ashirin da biyar kenan in aka ce bintu mahab taguwar da ta cike shekara guda ta shiga ta biyu ko da da kwana ɗaya ne saboda sura kuma duk shekara aihuwa suke sannan kuma sai a samu hado guda ashirin da biyar taguwar da ake kiranta bintu na bul diyar mai shayar da nono wanda kenan an aihi kanwarta ana shayar da ita ita ce taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ko da da kwana ɗaya sannan kuma sai a samu hikka an gane ko hikka ita ma guda ashirin da biyar me ake kira da hikka ita ce taguwar da ta cika shekara uku ta shiga ta hudu koda da kwana ɗaya ne kenan taguwar da ta shiga shekara ta hudu koda da kwana ɗaya ne ita ma za a samu guda ashirin da biyar sannan sai a samu kuma jaza'a ita ce taguwar da ta cike shekara hudu ta shiga ta biyar koda da kwana ɗaya su ma za a samu guda ashirin da biyar kenan abinda muke so mu gane taguwar da ta cike shekara guda ta shiga ta biyu kenan za a samu guda ashirin da biyar taguwar da ta cike shekara uku ta shiga ta hudu ta cike shekara ta biyu ta shiga ta uku koda da kwana ɗaya guda ashirin da biyar sannan taguwar da ta cike shekara uku ta shiga ta hudu koda da kwana ɗaya su ma ashirin da biyar sannan taguwar da ta cike shekara hudu ta shiga ta biyar sai ta shiga ta biyar ita ce ake kira jaza'a kenan su ma guda ashirin da biyar to wannan su ne ake kaurarawa a wajen diya wadda take wato ta kisa wanda ya yi kama da ganganci amma fa ba ganganci ba ne sannan ita wannan diya kamar yadda muka yi bayani akan haɗa ta ne a cikin shekaru uku a cikin shekara uku su wanda Allah ya dora ma nauyin wannan diya a cikin shekara uku ne wato za su haɗa ta sannan kuma ita wannan diya kamar yadda bayani ya gabata akan raba ta ne ga waɗanda suke magada an gane ko waɗanda suke da gadan wannan wanda aka kashe kenan su kaɗai ne za su yi gadan ba waɗanda za su iya ɗaukan diya shi ba a'a kenan waɗanda suke magadan shi su ne za su yi gadan amma wajen tura diyar kamar yadda muka yi bayani kenan za a diba su dangin wanda yi kisan kenan iya kusacinsu da shi iya gwargwadon abin da za a dora musu kenan na diya wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya abin da za a dora masa sai ya fi wanda uba ya haɗa ku kenan wanda uba ya haɗa ku da shi abin da za a dora masa sai ya fi abin da za a dora ma ɗan ƙanan mahaifinka ko ɗan wan mahaifinka to shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya yanke hukuncin cewa diyar ita wannan mata da ta yi kisa kenan ala aqilatiha yana kan danginta kenan danginta su ne za su hada to wasu malamai suna ganin cewa shi wanda ya yi kisan ba maganar a dora masa wani abu dangin su ne za su hada amma magana wadda take mafi rinjaye da shi wanda ya kisan shi ma dora masa za a yi irin yadda aka dora ma dangin shi sannan kuma su dangi sukan ɗauki diya in ta wuce sulusin diya amma duk abin da yake daga sulusi abin da ya kasa dangi ba sa ɗauka dole kai da kai ta'addancin kai za ka ɗauki nauyin biyan wannan diya in ya kasance mutum baya da dangin da za su ɗaukan masa wannan diya to wannan diya a kan baitulmali take a kan hukuma take dole hukuma ita za ta ɗauka daga cikin baitulmali ta biya wannan diya kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi da ya gabata shi ya ɗau diyar wato abdullahi ibn sahal maza Allah ya ɗauki nauyin biyan wannan diya daga cikin dukiyar da aka kawo ta zakka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nauyin biyan diya ragumi ɗari to da haka a gargashin nan da ya ce inna ma huwa min ikhwanil kuhan maza Allah ya ce wannan dai ɗan uwan bokaye ne kamar yadda ibn al-mulakkin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-ilam bi fawaidi umdatil ahkam yake cewa su bokaye a cikin larabawa kana hudu ne an gane ku farko akwai boka wanda yake amfani da aljan wanda aljani yakan je ya sato masa magana ta mala'iku wahayin da Allah yake yi musu game da abin da zai wakana a ban kasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa junansu yakan hau juna su sai sun kai sama ta farko sannan su sato maganar da mala'iku junansu yake faɗa ma juna game da abin da Allah ya musu wahayi abin da zai kasance a ban kasa to duk da cewa wannan hanya ta wannan bokanci wannan an riga an ruguje ta tun lokacin da aka turo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul jinni wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba illa kasancewar a yau ma akwai bokayen da suke amfani da aljannu wanda aljannu sukan zuwa wurare waɗanda suke masu nisa ko wasu abubuwa da aka boye sai su zo su ba boka labari akwai wani boka da aka yi shi a nan arewa a nan cikin garin nan da zaran ka je wajen shi sai ya fara zana maka ina suwa ne ina suwa ne in gidan ku da sai ya zana maka su kuma ba kowa ba yana amfani ne da aljannu su suke zawa su dau irin wannan labari su su je su faɗa masa to sannan nau'i na biyu akwai bokan da kasancewar kenan wancan shine nau'i na farko kenan wanda aljannu suke sato masa maganganun mala'iku wannan hanya an rubuta ta na biyun shine muka yi bayanin wanda aljani yakan je wuri mai nisa ya zo masa da labarin abubuwan da suke wakana ko kuma wani abu da aka ɓoye ya zo ya faɗa masa cewa kaza kaza ne to wannan su akwai ire-iren su a yau sannan na uku akwai boka wanda shi kuma ta hanyar kawai wasu hanyoyi ne na saddabaru zai ringa bi domin ya baka labarin abin da zai wakana nan gaba ko in an saci wani abu ya ce ai wuri kaza ne za a yi a wuri kaza wane ya sace shi to irin waɗannan sukan bi wasu hanyoyi ne waɗanda suke wato na dubaru an gane ko domin su ba da labarin abin da zai wakana sannan na hudunsu akwai waɗanda su kuma kawai hankalin mutum ne suke amfani da shi karya ce za su shirya maka da maganganu waɗanda suke na yaudara sai ka yi tsammanin kamar haka ne shi kuma ba komai ba suka sani salon yadda za a yaudari mutum ne suka sani to gaba ɗayan dukkan waɗannan nau'ika guda hudu haramun ne baya halatta kwata-kwata duk hanyar da za a bi domin a ba da labarin abin da zai je ya zo nan gaba daidai da segon ɗaya to wannan sunan shigo kanci haramun ne domin ba da labari ne game da al'amari wanda yake na gaibu shi kuma gaibu abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'asun zamu tashi hadisi na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala al hadithu al khamis wal arba'una ba'da al thalathiyah عن إمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغض أحدكم أخاه كما يغض الفهل لا دية لك وتحديثنا تريء كل أربعين دبير kamar yadda malam ya faɗa Allah ya ji kansa riwaya ce Imran ibn Husayn al-Khuzai Allah ya kara masa yadda ke cewa anna rajulan abba yada rajul wato wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ciji hannun wani mutum da rikici ya hada su sai ya kama hannunsa da cizo me za a yi da ya kama hannunsa da cizo fa naza a yadahu min fami shi wanda aka ciza sai ya yi ƙoƙarin ya huzge hannun shi daga bakin wanda ya cije shi ba waka atsanaya shi wanda ya cizar da aka huzge hannu sai aka biyo da haƙoran shi na gaba sanaya su ne haƙora biyu waɗanda suke na gaba na sama da biyu waɗanda suke na ƙasa su ne ake kiransu sanaya sannan kuma hudu waɗanda suke gefensu nan da hudu waɗanda suke gefensu a nan su ana kiransu aniyab sannan waɗanda suke can gurya kuma su ne ake kiransu annawajiz ina in aka ce sanaya haƙura biyu waɗanda suke na sama da biyu waɗanda suke na ƙasa kenan na farko na gaba to da ya fuske hannunsa shine sai ya ce fa waka at sanayahu wato haƙoransa na gaba wato sai suka zire me za a yi an tizge masa haƙora faktasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai shi bai yarda ba sai an biya shi diya sai aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗa masa yadda al'amari ya wakana manzon Allah ran shi ya ɓaci sai yake cewa ya ubbu ahadukum akahu kama ya ubbu al yanzu ɗayan ku zai ringa cizon ɗan uwansa irin yadda amana ke cizon mutum kamar yadda amana yake cizo wannan manzan Allah yana inkari ne abu ne wanda bai dace ba kuma don ya nuna mana haramcin haka shine manzan Allah yake kamantawa da amana manzan Allah ya ce ya uku a hadukun aka yanzu ɗayanku zai ciji ɗan uwansa kama ya uku fahal kamar yadda amana yake cizo manzo Allah sai ya ce la diyata laka ba wata diya da za a baka ya zubar da hakoranka a banza sun tafi a banza a takaice wannan hadisi me yake nuna mana duk mutumin da yake kokarin kare kansa lokacin da ake son a taba lafiyarsa ko mutuncinsa ko dukiyar shi to duk raunin da zai ma wanda ya zo ya fada masa ya kawo masa ta'addanci kai ko da kashe shi ya yi ba maganar diya ba maganar kisasi kamar misali mutum ya zo kawai da nihin ya kashe ka to abin da ya dace sai ka ba hanya wadda take mafi sauki wadda za ka ije shi in wannan mai sauki ba za ta yi ba sai ka bi hanyar da za ka iya kare kanka in ka masa rauni kama banza in ma kashe shi kai ka kashe banza ba maganar diya kuma ba maganar wata kafara a kanka wannan kenan ta bangaren wanda ya zo ya taba lafiyarka ko ya karɓi dukiyarka ko ya keta mutuncinka to don haka shi wannan ai neman kare kansa ne ya huzge hannun shi da aka ciza to amma hannun nashi sai ya biyo da haƙoran shi wanda ya cije shi manzon Allah ya fusata yake cewa yanzu ɗayan ku zai ringa cizon ɗan uwansa irin yadda rakun yake cizo manzon Allah sai ya ce ladi ya talaka ba wata diya da za a baka an gane ko kenan haƙoranka sun tafi a banza to wannan hadisi yana nuna mana haramcin cizo cizo baya dacewa domin ba ɗabi'a ba ce ba ta ɗan adam ɗabi'a ce wadda take ta dabba bai dace ba duk wani abun da yake banta da dabobi a ce dan adam a matsayin shi na mumini yayi kamantacce ne da su cizo ba dabi'a bace ta dan adam dan haka manzon Allah ya kamanta da raƙumi yace ɗayan ku yanzu zai ringa cizon dan uwansa irin yanda raƙumi yake cizo ba dan komai ba dan mu kyamaci haka mu nisance shi dan haka cizo baya halatta sannan kuma bugo da ƙari wannan hadisi yana nuna mana haramcin cutar da musulmi an gane ko duk cutar wadda za ta kai mutum zuwa musula wannan haramu ne yanzu misali in ka ciji dan uwanka a kaɗan sai ka masa tabo a jiki a kaɗan ne sai ka masa tabo me yasa saboda rauni zai wannan rauni in ya warke kuma tabo wurin zai zama sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wani abin da yake banda da dabba kenan baya halatta mu yi kamantacceniya da su haramun ne duk wani abin da dabba take yi abin ki abin kyama to baya halatta mu yi kamantacce da su sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wani abu da zai faru gare ka a matsayinka na mumini na fushi to abin da ake bukata ka mallaki zuciyarka ka jimre ka kauda kai ka manta ka yi rangwame kaga wannan fushi ne ya kai shi cewa rikici ya hada so ya har ya kai yana cizo wanda ku abin da ya dace in an fusata ka an maka abin da ba daidai ba ka mallaki zuciyarka ka kau da kai ka manta ka yafe abin da aka maka kuma wannan hadisi yana nuna mana mutum baya ma kansa sakayya sai bayan samun izini wato na alkali sai in alkali ya baka izinin ka je ka yi kisas sannan za ka iya yi kaga anan shi da aka zuba masa da haƙura kada ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ba shi izini shi ma ya yi sakayya kamar yadda aka zuba masa da haƙura shi ma ya zubar ma wancan manzon Allah ya ce a bakka da wata biya don haka anan duk abin da aka ba mutum ba maganar ka sakauta ma kanka sai dai in shi alƙali ne ya baka izinin cewa ka sakauta ma kanka saboda shi yake da sanda ta mulki a hannun shi الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثمائة عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فهز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة wato hadisi na 346 riwaya ta alhassan ibn abi alhassan albasari Allah ya ji kansa ke faɗa cewa haddasana jundub wato jundub ibn abdullah Allah ya ƙara masa yadda ya karantar da mu wani hadisi shine ya ce fi hadal masjid ya ce a wannan masallaci kenan shi jundub wannan alhassan ibn abil hassan albasari yana faɗa ma almajiransa cewa jundub ibn abdullahi ya karantar da su wani hadisi kuma a wannan masallaci da suke ciki a lokacin da yake ba su labari sai ya ce wa ma nasina minhu hadisan ya ce duk hadisan da jundub ya karantar da mu ya ce daidai da hadisi ɗaya ce ban manta da shi ba an gane ko gaba ɗayan kenan hadisin da jundub ibn abdullahi al-bajali ya karantar da alhassan ibn abil hassan shine yake cewa daidai da hadisi ɗaya ce ban manta da shi ba kenan dan ya tabbatar ma almajiransa cewa wannan hadisi yana tuna da shi kuma ya kiyaye shi sai ya ce wa ma na sha an ya kuna jundubun kaza ba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mu ba ma jin tsoron cewa jundub zai yanki karya zai kirkiri karya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa domin sahabbai ne sahabbai ku gaba ɗayan su adalai ne gaba ɗaya ubangiji ta'ala daga saman bakwai shi ya tabbatar da adalcin su a cikin alkur'ani da haka yace ba ma tsoron cewa ba ma wani shayi ba ma gani ganin cewa shi jundub zai iya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya shine yace wa ma nakhsha yace ba ma tsoron an yakuna jundub jundub ya zamanto kazaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ma manzon Allah kariya a'a domin sahabi ne sahabbai ko gaba ɗaya su adalai ne qala sai yake cewa jundub ya faɗa mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh manzon Allah yace wani mutum daga cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummu manzon Allah ya ce akwai wani rauni tare da shi ma'ana daga cikin waɗanda suka gabace mu akwai wani mutum wanda ya samu rauni fajazi'a sai kashin haƙuri wannan rauni wai ya dame shi ya kai mishi gaya fa aka za sikina sai ya ɗau wata wuka fa hazzabi ha ya dahu sai ya yanke hannun gaba ɗaya fama raka addamu hatta mata jini ya ringa zuba ya ringa zuba jini bai tsaya ba hatta mata har sai da ya mutu qala Allahu azza wa jalla ubangiji ta'ala sai ya turo sako ya faɗa ma manzansa ya ce abdi ba dara ni bi nafsi ubangiji ta'ala ya ce bawana wato ya rigaye ni bi nafsihi game da ranshi ma'ana yayi gaggawa game da ranshi yake nihi da badara ni bi nafsihi a a ba ana nihi cewa ya kashe kansa kafin lokacin mutuwar shi domin babu wata rai wadda ta isa ta mutu sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala bai saukaka ba ga wata rai ta mutu sai da izinin Allah kuma Allah ya rubuta lokaci ya rubuta rubutu wanda yake abin kayyade ma lokaci kowace rai in lokacin ta yi daidai da segon ɗaya ba a kara mata kuma babu wata rai da za ta mutu ta bar daidai da segon ɗaya na rayuwarta abin da yake nihi da badara ni bi nafsihi ma'ana domin shi wannan ya yi gaggawa ya kashe kansa kenan ya zamanto shi ne sababin kashe kansa don haka kenan ya inganta a yi idilakin cewa ba dara ni bi nafsi yasa saboda shi ya kashe ya zamanto shi ne sababin mutuwar shi don haka ubangiji ta'ala ya ce ba dara ni bi nafsi ba ana nihin cewa kafin ajalin shi ya yi wato ya gabatar da kanshi kamar yadda aƙida ce ta mu'tazila su in aka kashe mutum an gane ko ko mutum ya kashe kansa su a aƙidar su ya kashe kanshi kafin lokaci yayi inda bai yi haka ba kenan da zai ci gaba da rayuwa a aqidar ahlus sunna wal jamaa da wanda ya mutu akan shimfiɗa da wanda aka kashe shi da wanda ya kashe kansa gaba ɗaya kowa ya tarda lokacin shi ne babu iya abin da ya rage masa shine ubangiji ta'ala sai ce abdi badarani bi nafsi wato bawana ya rigaye ni bi nafsihi game da kashe kansa an gane ko ma'ana ya yi gaggawa ya zame ma kansa kenan sababin shi ne mutuwarsa ubangiji ta'ala ya ce don haka sakamakon shi abu na haramtu alaihi aljanna wato na haramta masa aljanna Allah ya ce na haramta masa aljanna an haramta masa aljanna kwata-kwata ne an haramta cewa a nan sai mu ɗauki darasi cewa duk wanda ya kashe kansa shi kenan ɗan wuta ne kamar yadda ake fara ba haka ba ne ba a nan kamar yadda malamai suka yi bayani na cewa haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna wannan malamai suka ce a haƙƙin wanda yake kafiri kenan daman kafiri Allah ya haramta masa aljanna an gane ko ko kuma shi wanda ya halitta kisan kai duk wanda ya halitta kisan kai ya halitta haram duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta to wannan ya kafirta babu kokonto game da kafircinsa to don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a ko kuma ya zamanto haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna kenan a karan farko lokacin da yan aljanna suke shiga aljanna kenan sai bayan an azabtar da shi gwargwadon laifinsa ko kuma ya kasance haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna kenan wannan a shari'ar waɗanda suka gabace mu amma a shari'ar mu aiki wanda yake na sabo baya kafirtar da mutum baya haramta ma mutum aljanna in dai ba shirka bace mutum ya mutu akan ta dan haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a duk wani babban laifi da mutum zai aikata matukar bai halatta wannan aiki to wannan baya kafirta kuma wannan aiki baya haramta masa aljanna a gobe kiyama wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a dalili akan haka ayoyi ne na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasi na alkur'ani shine fadar ubangiji subhanahu wata'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani ma'ana duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji ta'ala yayi alƙawalin ba zai gafarta masa ba Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta masa sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ke koma bayan shirka idan bawa ya mutu bai tuba ba to Allah yana iya gafarta ma wanda ya so kai tsaye a wayi gari kiyama duk laifinka Allah ya gafarta maka makoma ta kasance aljanna in dai ba shirka bace shin kisan kai yana karkashin ma duna zalika ko baya karkashin haka yana karkashin ma duna zalika kuma haka can ubangiji ta'ala ya faɗa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ubangiji ta'ala ya ce kuli ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ubangiji ta'ala ya ce ce ubangijinku yana faɗa yana cewa ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka wuce gona da iri ga kawunansu suka aikata abin da na haramta musu ubangiji ta'ala ya ce la ta kana dubin rahmatillah ce da su ubangijinku ya ce kada ku yanke kauna game da jin kan ubangijinku inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin ubangiji ta'ala shine ke gafarar zunubai gaba daya to kaga wannan aya tana nuna cewa kisan kai laifi ne in mutum ya tuba Allah yana gafarta masa kuma in ya mutu akan haka wannan laifi nashi ba zai dawwamar da shi a wuta ko da an shigar da shi Allah yana iya gafarta masa domin yana karkashin maduna zalika kuma haka can ubangiji ta'ala ya faɗa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to don haka a nan abin da muke so mu gane aikata babban laifi baya fitar da mutum daga cikin addini sannan kuma baya haramta masa aljanna kenan sai dai idan mutum ya halitta haka domin duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta wannan ya kafirta kuma haka hadisi na cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه za Allah ya ce ku kullum mu baya adali akan cewa ba za ku hada butar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da yanken ƙarya wanda za ku kaga tsakanin hannuwanku da kafafuwan kuma ba za ku saba ba game da duk wani ma'aruf abinda aka ce ku yi ko ku daina ba za Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan mubayi'a sakamakon shi na cikawa da wannan mubayi'a daga ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abu da na hane ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi kisan kai ba uki ba fi duniya aka masa hukuba a nan duniya aka zartan masa da haddi ba za Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa shine kankarar laifin a kiyama Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka yayi sata ko yayi kisan kai ko yayi zina sun masatarahu Allah sannan Allah ya rufa masa asiri ba a cirke shi ba ya mutu akan haka bai tuba ba bazan Allah ya ce fa huwa ila Allah lamarin shi na ga ubangiji in sha'a afa'alu in Allah ya ga damar yi masa rangwame yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya masa ukuba gurgudan laifinsa kaga wannan nassi ne a bayyane hadisin na cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari wanda yake tabbatar mana cewa babban laifi baya fitar da mutum daga cikin addini an gane ko baya fitar da mutum daga cikin addini sai dai idan ya halitta haka kuma koda ya mutu akan wannan laifi bai tuba ba to sai mu mai da lamarin shi zuwa ga ubangiji in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa don haka a ka'ida wanda ya kashe kansa ba a cewa ya mutu kafiri ko a ce dan wuta ne wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace aqida ce ta khawarij da cewa duk mutumin da ya mutu akan babban laifi to dan wuta ne haka su ma mu'tazila suka kwatsa musu cewa duk wanda ya mutu akan babban laifi bai tuba ba to dan wuta ne amma in yana raye suka ce shi ba mumini bane shi ba kafiri bane huwa bainal manzilatai amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a idan bai tuba ba mumini ne mai ragaggen imani in ya mutu akan haka bai tuba ba sai mu mai da lamarin shi zuwa ga ubangiji in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa in ya ga dama kuma ya gafarta masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka mutum a matsayin musulmi sawa'an ya kashe wani ko ya kashe kansa wannan kenan mumini ne mai rageggen imani ko da kofin giya mutum ya mutu a hannu ba za mu ce ba ya mutu kafiri ko mu ce dan wuta ne iya abinda za mu yi sai mu mai da al'amarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka kuma maza Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ya nuna mana sakamakon duk mutumin da ya kashe kansa yadda zai tashi a ranar kiyama maza Allah ya ce duk wanda ya kwankwaɗi guba ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama gidauniyar da ya kwankwaɗi gigiyar wannan gubar yana kenan zai tashi a ranar kiyama da kofin a hannun shi yana sha haka wanda ya sheho kanshi daga wani wuri wanda yake mai tsawo ya kashe kansa shi ma zai tashi a ranar kiyama yana mai gangarowa wanda ya soka ma cikinsa wuka ya kashe kansa a ranar kiyama zai tashi da wukar yana furka cikin shi abinda mutum ya kashe kanshi shine zai tashi a ranar kiyama kamar yadda yake cewa duk wani wanda ya mutu za a tada shi akan abin da ya mutu wanda ya mutu akan aiki na kwarai za a tada shi akan aiki na kwarai wanda ya mutu akan aiki na banza akan aiki na banza za a tada shi a ranar kiyama wal iyazu billahi to dan haka shi wannan kenan rauni ne ya samu daga cikin waɗanda suka gabace mu to sai yayi kashin hakuri ma'ana ciwon ya dame shi shine ai irin yau yanda zaka samu mutum wai duniya ta masa kunci in ma talauci ko wani abu wanda yake na damuwa sai ka ji mutum ya ce ya kashe kansa wai ya huta kana da tabbacin in ka kashe kan naka hutawa za ka yi gaba ba maganar hutu kasancewarka kana raye shine hutunka mai yiwuwa za ka iya komawa zuwa ga ubangiji ka da ayyuka waɗanda suke na kwarai kuma duk cikin kuncin da kake da tsananin da kake ciki kunci baya dawwama baya dawwama duk kuncin da mutum yake ciki to akwai sauki na na tafi kenan dan haka maganar mutum ya kashe kanshi wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta muminai waɗanda suke masu cikakken imani don haka a nan shi kashin haƙuri ne wai raunin da yake tare da shi ya dame shi ne za yi sai ya ɗauka sai ya yanke hannun gaba ɗaya jini sai ya ta zuba ya ta zuba maza Allah ya ce jini bai tsaya ba hatta mata har Allah ya masa rasuwa Allah sai ya turo sako ya ce ba dara ni abdi abdi ba dara ni bi nafsi ubangiji ta'ala ya faɗa ma manzan wanda ke wannan lokaci ya ce bawa na wato ya rigaye ni game da kashe kansa an gane kuma ana ya yi gaugawa ya zame ma kansa kenan sababin mutuwarsa ubangiji ta'ala ya ce haramtu alaihi aljanna don haka na haramta masa aljanna kenan haramtu alaihi aljanna kamar yadda muka yi bayani za ka yi tawilin cewa na haramta masa aljanna me yasa domin ya halitta haka wanda ya halitta haka shi ko ya kafirta ko kuma na haramta masa aljanna kenan wannan a cikin shari'ar waɗanda suka gabace mu amma a shari'ar mu ko ya kasance kenan a cikin shari'ar wanda suka gabace mu a shari'ar mu in ka aikata aiki wanda yake babba ko ka mutu akan haka baka tuba ba wannan aiki baya haramta ma mutum aljanna kenan ko kuma haramtu alaihi aljanna kenan na haramta masa aljanna a karan farko kenan lokacin da masu shiga suke shiga aljanna kenan shi ba zai shiga ba sai an azabtar da shi gurgurdan laifinsa to don haka wannan hadisi a takaice yana nuna mana wajibi ne musulmi ya dau hakuri akan duk wani bala'i da duk wata musiba da ubangiji subhanahu wata'ala ke jarraba shi kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa rai ba mallakar ka bace ba da zaka aikata abin da ka so abin da zuciyarka take so a amana ce ubangiji subhanahu wata'ala ya baka rayuwar rayuwarka kanta amana ce gare ka dole ka kiyaye lafiyarka duk abin da zai janyo maka matsala a rayuwarka ya taba lafiyarka to wannan haramun ne an gane ko domin ran ba kai ka halitta ma kanka wannan rai ba mallakar ka bace mallaka ce ta ubangiji subhanahu ta'ala kuma amana ce Allah ya damka maka dole ka kiyaye ta duk abin da zai kara maka lafiya wannan dole ne ka bi sabubba waɗanda za su kara ma lafiya duk wani abin da zai taɓa lafiyar ka wajibi ne ka nisance shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kisan kai yana daga cikin mafi girman zunubi yana daga cikin mafi girman zunubi don haka a nan ubangiji ta'ala ya ce haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna kenan in har ya halitta haka kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine halaccin mutum ya ba da labari game da abu wanda yake na banu isra'il abin da ke akwai izina da ɗaukan wa'azi duk abin da ya kasance akwai ɗaukan wa'azi to ba laifi akan iya ba da labari amma sharaɗi ya zamantu ya kasance tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ba kisosi waɗanda suke isra'iliyat a yi ta jin su a'a wanda manzon Allah ya ba da labari gaya daga cikin waɗanda suka gabace mu kamar yadda wannan hadisi ne ingantacce to wannan ba laifi ba ne akan iya ba da labari in ya zamanto tabbas ne sannan kuma bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana duk wata hanya da mutum zai bi zuwa kisan kai to wannan haramun ne baya halatta sawa an kashe kanshi ko kashe ran wani nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك